assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna mashewu da abokan tafiyansa barka da zuwa da fatan kuma sun sha ruwa lafiya a wannan rana mai albarka ta juma'a wanda ya zo daidai da goma sha shida ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda kuma ya daidai da bakwai ga watan hudu shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna nan a zawiyatul markaz al-fuhum lil ma'ani da Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugaban mu jagoran mu Abul Anwar Imam As-Sayyidi Shehu Muhammad Sallah bin Shehu Muhammad Jamil radiyallahu ta'ala anhu a inda shehu ke mara karatu a cikin littafin Ashfa yau ma kamar kullum Maulana zai ci gaba ne daga inda aka tsaya jiya As-Sayyidi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ عيد لنا بهذا المقطع وسط في بنظرة كافي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مصر يا أخا مصر يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم masu kallonmu da sauraronmu kowa da sunansa da ainihinsa da matsayinsa da adireshinsa muna gaishe ku muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a barkan mu da sake jaddada haduwa a cikin wannan mazauni mai tarin haske mai tarin albarka mazaunin ci gaba da karatu a cikin littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa sallam salatu tarikh nabiyya wanda yau ma insha Allah karatun mu zai ci gaba ne a inda muka kwana a jiya Allah da ya mana jan gora albarkacin shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama jiya mun tsaya a inda Maulana Ashur Khalid Iyad yake cewa kullu ayatin utiyaha nabiyyun min al-anbiya wa kad utiya mithlaha nabiyyuna sallallahu alaihi wa sallama cewa kowace mujaza da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar da ita ga wani annabi daga cikin annabawan Allah gaba daya yana nufin manzanni kenan dari uku da goma sha biyu banda shugaba to waɗannan manzanni dari uku da sha biyun nan da Allah ya turo su zuwa ga mutane kuma ya yi ta'ayilin su da abin da ake kiranta aya ma'ana aya kuma kira ma'ana gagarabadau abinda in ba wannan mursalin ba a wannan zamanin babu wanda zai iya kwatanta irin abinda wannan manzon zai bayyana ta ta mujiza to wayannan mujiza da aka bai wa manzannin Allah duka gaba daya Allah ya tattara su ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowace irin mujiza da aka bai wa manzanni sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma aka keɓance shi, aka bambance shi da tsakaninsa da sauran manzanni da ganin Allah tabaraka wa ta'ala. Bayan duk abin da aka ba su na mujiza an bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. A nan karatun mu ya kwana jiya. Sai muka ce to wannan gaba gaba ce mai faɗi kwarai da gaske. Amma kamar yadda malamai suke faɗa ne ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu dukkan abin da ba zai yiwu a rika gaba ɗaya ba kuma ba a barin duka gaba ɗaya su tafi yanzu ne mafita tun da malami ya kawo magana a dunkulai ta magana ce wacce take tattare da abubuwa da yawa wanda mazaunin sun mana kaɗan mu bi wannan maudu'i tsara tsara saboda haka tun da ba zai yiwu a faɗa duka ba yanzu ala sabilil imani wal ishara a bisa annan ishara kadai za mu faɗi abu kwaya ɗaya kwaya biyu dan ya ƙara zamewa mai sauraro idoni ma'ana addakawa da kuma bayyanawa da kuma ƙara idraki a cikin wasu abubuwa da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗan uwa ba ma duka abin da aka bai wa manzanni an bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin ta ba a wasu abubuwa ma da yawa ma da aka bai wa manzannin ba sai aka bai wa ma sahabban annabi su ba saboda girman manzon Allah wasu abai faɗai da dama na mukujizo ba da ke cikin manzanni ba ma manzon Allah ba ma annabi ai ya girmi waɗannan abubuwa din sai Allah ya mayar da da yawa daga cikin mukujizoza na annabawa da manzanni ya zame wa ma almajiran manzon Allah karama kuma yadda kanki wancan haka za ka ji wannan ba bambanci duk abin ɗaya ne an gane kenan ko yadda manzon ya shanye haka shi ma sahabin annabi ya shanye yadda manzon ya nuna mujiza shi ma aka sahabin annabi yake nuna karama a cikin irin wannan abubuwa din me yasa sabon sabon manzon Allah ne kuma ba ma ya gaya mana ba ma ulama ummati kan biya ibani isra'il ba ma kafai ba ma malaman al'umma ta ma ai suna da kamanni da annabawan banu isra'ila an gane ko suna da kamanni an gane ko suna da kamanni a gane hausa da annabawar banu isra'ila kamannin ya cika yawa ba har ma in ba ma iya tantancewa ba ma sai ka ɗauka kaman wa'innan malaman su ne wa'incan annabawan wa'incan annabawan su ne kamar wa'innan malaman saboda kaman ya yawa sosai amma kuma wa'innan malaman hakikatan ai ba annabawan bane kuma wa'innan annabawan kuma hakikatan ai kuma ba wa'innan malaman bane an gane kenan ko kama ne kawai kuma ai ko a Hausa ana cewa kama da wani baya wani yadda malami ya kai ga kasaita da rikida a cikin ilimi da yardan Allah ba za da kira shi annabi ba wa ya isa ne yana nan ce a malami ne ba za ce masa annabi ba da saboda haka yan uwa kamar yadda muka mada ala sabirin imani wal ishara in mun kalli annabi Adamu alaihi salam annabi Allah ne manzon Allah ne sai kaga saboda girmansa da ilimin da Allah ya zuba masa, har Allah ya sa mala'iku duka da ɗaya a sama su yi wa annabi Adamu sujjada, saboda girmamawa ga annabi Adamu alaihi salam. In ana kirka mujizoza na annabi Adamu a sa wannan a ciki, wanda ya kai matsayin da Allah ne zai ba mala'iku oda su yi wa wani mutum sujjada saboda girmamawa ai wannan mutum ya girma a wajen Allah har Allah ya wuri mala'iku gaba da su masa sujjada wanda kuma yake yin sujjadar Allah sai ya tsine masa ya lace shi ya kore shi gaba da ba a cikin ma'ana jumlar mala'iku ya zama ke fanfan daga rahama Allah tabaraka wa ta'ala kaga Adamu Allah ya girma shi ko bai girma shi ba dan Allah sujjadar da mala'iku suka yi wa Adamu ya kai salatin da Allah ya yi wa manzo Allah ya kai salatin da mala'iku suka yi wa manzo suka yi wa manzo Allah Allah ne bai yi wa annabi salati bayan ya yi wa annabi salati sai ya ce mala'iku ma su yi wa manzon Allah salati ɗan wa tambaya zan yi so nawa aka yi wa Adamu sujada ba so dai bane an ƙara bayan nan ba ƙara ba ko ba haka bane mala'iku so dai suka yi masa sujada amma in tambaye ku so dai kalle mala'iku suke yi wa manzala salati a'a kaga sujjadar Adamu ya faru ya yanke gaba ɗaya sai tarihinsa. Amma salatin da mala'iku suke wa manzo Allah mustanirri ne. Bai tsaya ba, ba fatar, ba minti, ba awa, ba dare, ba rana, babu wani lokacin da mala'ikun Allah ba sa yi wa manzo Allah salati. Ka hada da wancan Allah ba cewa yayi inna Allah وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah ma na yi wa annabi salati, mala'iku suna yi wa annabi salati, sai Allah ya gayyato muminai su yi wa annabi salati. Kaga in ka kalli ayar, an gane kenan ko masu yi wa annabi salati, an gane kenan ko kaga bangare uku ne, salatin bangaren Allah ga annabi a gane wannan. salatin bangaren mala'iku ga annabi sai kuma salatin bangaren muminai ga annabi an gane kenan ko kalli girman annabi wanda farkon mai salati Allah mai biyowa baya mala'iku masu biyowa bayan mala'iku muminai ina ba da fahimta wannan yana nuna tsabar girman manzon Allah ina ba da fahimta dan Allah da Allah ya zo maganar tauhidi alqur'ani wa ya gabatar shi zatin Allah zatin sai fara gabatarwa shahida Allah annahu la ilaha illa huwa sai ta ne wal malaikatu sai ne wa kullu ilmi qa'imin da sabbi kaga shaida ta farko akan tsayin da Allah Allah ne ya fara yi wa zatin sa shaida cewa babu abin da ya cancanta ba ta masa sai zatin sa kaga shaida na farko abun Allah ne shaidan lahu da Allah bayan shaidan Allah sai shaidan wa sai shaidan mala'iku wal mala'ikat mala'iku ma sun shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah daga nan za ka faɗi wa wa ulul ilmi qa'iman bil qist aka za kulo malamai malaman ma za kulowa ke ba ma bota ilimi ba ko da ko ba sai ta qa'iman bil qist malaman da suke mabota tsayuwa a cikin yin adalci su aka zakulo su ma waɗannan malaman sun shaida annahu la ilaha illa huwa dan Allah a babin tauhidi waye farkon Allah waye na biyu mala'iku waye na uku ulul ilmi qa'iman bil qist da aka zo bangaren salati a sake dubawa kuma da Allah waye farkon mai salati ga annabi Allah waye na biyu mala'iku waye na uku mumilai. To nan akwai wasu da ƙa'if, da wasu da ƙa'if, an gane kenan ko suna nan amma a inda fi zalika da aya. An gane kenan ko a liman kana lau kalbun, an gane kenan ko har alkattar a wawan shahid. An gane duk wanda yake da ƙa'in kalbinsa a cikin wannan ishara, an gane kenan ko da kuma bakarinsa da jinsa insha Allah zai fanci abubuwa a nan a ayar salati da kuma ayar shahidan Allah. An gane, to sai ka san menene alaƙar wancan aya da wannan aya wanda suke bayarwa. An gane kenan ko? Ehe, sai a duba da kyau. Kaga wannan daraja ta kai matuƙa a cikin daraja, darajar salati ne manzon Allah. Bayan wannan, in ka kalli Annabi Musa alayhi salam, yana daga cikin mu'jiza na annabi Musa alayhi salam sanda ko baya ciki yana daga ciki yayi ko kusan shi ne ma mu'jiza zama da warko ko sandan nan dai ba ita da ce ya bar da warko sai ya man da ita ko sai ga shi ta koma katan maciji ko Musa ya ruga a guje haka sai ya dawo inni la yakafu ladayyal mursarun ani manzanni ba sa tsoro a halarata ba ba ka bane tambe ta yana damlan sandan sai ta dawo sandan kuma yana damlan majiya sai ta dawo sanda a hannunsa har wannan mujiza ce ko ba mujiza ba ce Allah ce na ba ka ita ma da gauma zuwa Fir'auna ba dan Allah sanda daga ina take tambaya ne kenan sanda daga ina ta samo ta daga yake mana ko ka ce daga bishiya ko ba ka mani a ce sanda juzuki ne na bishiya ko ba juzukin bishiya ba ne dan Allah ka haɗa wannan da ja aƙida wata ne a shiga ba ma sanda a cikin ishe ba ba bishiyoyin ma ba inda aka faro sandan an gane kenan ko duka mujizar manzo Allah ne bishiyoyi ma duka gaba daya mujizar manzo Allah ne ba sanda a cikin bishiya ba an gane kullum ma sandan kullum sandan bishiyar an gane sandan tudi ne a cikin ice a cikin bishiya to bishiyar ma gaba daya da rassanta da gudan itan da ganyen kowanne kwaya ɗaya a cikin su mujizar manzo Allah ne. Babu wacce ba ta bayyana mujiza cikin manzo Allah ba. Sayuwoyin sun bayyana mujiza cikin annabi. Sannan sandan ikan gaba ɗaya ta bayyana mujiza cikin manzo Allah. Ganyen kowace kwaya ɗaya ta bayyana mujiza cikin manzo Allah. Dala wannan ai ai ai ai ma bai kirguwa ma ko? Ko ba haka bane? So nawa annabi yana kiran bishiya su zo su yi sujjada a gaban manzo Allah guda nawa aka yi wannan kaga ba ɗaya bane ba biyu bane so da yawa ma'aiki yana tafiya zai tsuguna bishiyoyi wannan ya kira to wannan ya kira to wannan ya kira to sai su kewaye manzo Allah su sukurce manzo Allah annabi ya gama biyan bukatarsa kuma kowanne ya koma inda ya fito ka ga ba magana sanda bane in ko kuma ana maganar sandan shi shi kadai Allah so nawa annabi a yaki wani sahabi ina ji ukasha ne ba matsa takobinsa sai ya karye a yaki ya zama dole shi da takobi ko ba haka bane dan Allah ba sanda annabi ya dauka ba sanda ya dauka sai mika masa ita kaji kama yaki da ita sai sandan ta koma takobi a hannunsa sandan kuma sanda kai ka da sanda bai wa mutum sanda ya zama takobi ga yawo jini na wuce in ba maza Allah ba sandan sai ta koma takobi hindu takobin ma na kasar hindu a hannun ukasha saboda mujizar manzon Allah da gabarar mujiza ta manzon Allah sandan ma da ta annabi ya mujiza da ita da sahabinsa ukasha sai aka sa wa sandan ma al'aunu sunan takobin kenan al'aunu jima da waji sunan takobin kenan al'aunu irin wannan bandan guda nawa ne da Allah ba akwai ba su taba zuwa wajen manzo Allah ba a daren ruwan sama ga hadari ga kuma walƙiya ga yanayi ba kuma ga tuhun dare ba za su ko koma gidajen kuma zamanin ba zamanin lantarki ba ne kuma zamanin ba zamanin torchlight ba ne an ga yayi ko zamanin ba zamanin waya ba ne ba a kunna hasken waya ba duk dai zamanin ba irin wannan zamanin ba ne karshe da annabi ya yi ike ya ɗauka ya ba su sai itan ta koma torchlight a hannunsu ike fa ya ɗauka ya ba su kawai sai itan sai koma da sarki a hannunsu suka yi ta haka hanya da ita sai yake ya je gida sai ya ba wani sai ka tsara sa gida da ita wannan yana shiga gida kawai sai ya ɗauke da Allah itan Musa itan Musa bayan ta zama maciji da koma ta zama banda sai da kuma ba sai ɗan bukatun da ba za a rasa ba a tawakkal alaiha wa wuce biya alaƙa da ni ba wani ya biya amalibul qura ko wanda ai ba wani bakin abu bane ko dogara da banda kaka baganyen bishiya da ita an gane da bukatun da ba za a rasa ba na kara kai dan wani abu ya taso sai ka mace shi da sanda ko ba da wani musamman kare ko ba da wani da zaran kare ya taso yana saka hindi yana neman ya mara rashin kunya ka da sanda ai ta gama da shi ko ba ya zama da shi ba ai sanda ai kare ya san me ya sanda sanda ma ai ya san waye kare sun san juna ko ba waɗannan bukatun bane Musa Musa yake yake biyawa da su ba dan Allah wannan sandan Musan da take zama macijiya sannan ta koma ta zama sanda an hada da waɗannan mujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam da wata sandan da ta zama takobi da sandan da ta zama lantarki da kuma bishiyoyi da yawa wanda ma a nan aka kirkiri bandan suka zama mujiza ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ba za a hada ba ko ba haka bane za a hada ne ba za a hada ba in ka kalli annabi Dawud alaihi salam shi kuma Allah ya hore masa karafa wa alanna da wani hadida mun tausasa masa karfe karfe yakan koma tamkar auduga a hannunsa karfe ba zai koma kamar auduga auduga ba a hannun annabin Allah ya sarrafa ta yadda ya ga dama dan Allah yan wa ko ba mu je da nisa ba dan Allah yanzu wannan bai zama ma abin wasa a wannan zamanin ba dan Allah shi Da'uda yau da zai dawo duniya ya ga yadda ake sarrafa karafa a cikin wannan al'umma ta bai na Rasulullahi ai sai ya sha mamaki ko bai sha mamaki ba zai sha mamaki zai sha mamaki matukar shan mamaki ma sannan ba wanda yake sarrafa ƙarshe irin manzo Allah ba in dai sarrafa ƙarshe ne zalla ba yi ba yi kamar manzo Allah ba shi manzo Allah kuma da yake ba ya zo ya nuna mana sarrafa ƙarshe ba ma an gane kenan ko ya sarrafa zuciyoyin da sun fi tara ba tauri an gane akwai zuciyoyi wanda sun fi tara ba tauri da ƙarfi annabi ya zo ya sarrafa zuciyoyin ne zuwa ga Allah wannan ya fi zama abu mai wahala akan sarrafa ƙarfi. Suleiman, Allah ya hoya masa iska, ko ba haka bane, wani Suleiman rai, Allah ya ce mun hoya wa Suleiman iska, iska ya ɗauke shi ya kai shi inda ya ga dama, in ya ga dama ya ce kai kan kama, iska ya ɗauke ka ta kai ka Saudiya ta dawo, iska sai ta ɗauke ka ta kada ta Saudiya kuma ka dawo. Kuma abin da zai baka mamaki, in iskar ta ɗauke ka sai kuma za ka ji iskar ba. An gane kenan ko tafiya ba kake ba a iska amma ba za ka ji iskar a ido ba, ba za ka ji shi a hanci ba, ba za ka ji shi a kunne ba, ba za ka ji shi a baki ba. Saboda iskar ta mujiza ce, ba iska ba ce irin wannan da ka saba da ita, wanda in kawo mashin lokaci ne kawai sai ka fara mura. Ko ba haka bane, sai ka fara mura. Amma yanzu yanzu da iska za ta ɗauke ka da kai ka wata ƙasa ta da kai, amma ba mura. Ko ba haka bane, shi ma manzo Allah Allah bai hore masa iska ba Allah ya hore wa manzo Allah iska an gane kenan ko annabi yana cewa nusuftu bi ruh an taimake ni da wani iska mai rabanarwa in annabi ya tashi fita akan samu wani iska wacce take sharo manzo Allah fage tukuna sai ya tayi tafiyan wata guda a gaban annabi tafiyar wata guda a bayan manzo Allah tafiyar wata guda a daman manzo Allah tafiyar wata guda a hagun manzo Allah kowace kusurwa sai ta tafi wata guda daya saboda me a firki ta makiya manzo Allah a firki ta su sanuqi fi qulubi allazina kafaru ruqba bima sharaku billah ma lam yuzim sultana wa ma wa Allah Allah ya taimaki manzo Allah da wannan sannan ajin mamaki ma in annabi ya fito zai je yaki abin da ake fara turawa filin dadar ma iska iska ake fara tura wa filin dadan ta yi sharan fage ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya hore wa manzon Allah iska, horewa ma horewa da ma ba ba a magana ba. Iska tsari ma ce ta sayi tuna Rasulullahi. To irin wa'annan ababadan in kai ta kallon za ka ga suna da yawa. Annan Musa Allah ya hore masa sandansa ya bugi dutse in ya bugi dutse sai ta fita ruwa ko ba ga wani Allah ya wani maka wannan da inda umarnin Allah fa darbi a sagar hajara fam fajara ko fam faja fakir da da jaga ida to sanda ba za a bugi dutse da ita sanda ba dala me kan sanda da dutse an gane me alaka na sanda da dutse sanda da dutse ne alaka su amma Musa in ya ɗauki sanda ya bugi dutse, an ga yake ruko wannan dutsen sai ka ga idanuwar ruwa har guda goma sha biyu na furfura a cikin wannan dutsen saboda tsabar kujizo. In ya ɗauki sandan kuma ya bugi ruwa, ruwan ma sai ya tsage ya kankare. Ya biya bukatar sakin ruwan kan ranka, ma ruwan ba ta isa ba, ta yi ladabi ga annabin Allah. Ta yi suluki gaba da ga annabin Allah. sai yadda ya yi da ba ta da wani abin cewa don Allah wannan ai an saba ganin dama ko ba buki dutse ba ko a ga ruwa na fulfula ta jikin dutse ko wa inna min al-hijara lama yashaqqaqu fa yakunu min al-ma wa inna min lama yahjudu min khashyati Allah akura ne ba mu labari ko ai da ba ko daga cikin duwatsu wanda dama yakan tsatsage ya daddare ko ba ko da koyar kudu min ma sai ka ga ruwa na kurkura ta jikin dutsen Lala ba ka gani wannan ba yau dan Musa ya bugi dutse dutsen ya fita ruwa menene dama ko ba buga ba ai ka ganin dama ai yana yana yana fita ruwa ko ba ka wani kuma wannan ruwan da kake ganin duwatsu suke fitar wannan awayen da ne cikin tsoron Allah an gane kenan ko domin a cikin duwatsun nan akwai talibai akwai majujubai akwai arifai a cikin duwatsu an gane kenan ko akwai kuma daga cikin duwatsu zakirai akwai daga cikin duwatsu mayun kan annabi ne kowanne da inda da sirrin sa irin dubran irin duka udu kaga tajallin soyayya aka yi mata duka uduwa tajallin soyayya aka yi mata an gane kenan ko shi kuma dutsen tsuru sina ita kuma tajallin marifa aka yi mata domin a nan ne to din bance da Allah yake an gane kenan ko wasu kuma duwatsu majizubai ne in sun fara cikin Allah sai su fara kuka wannan kuka shi ne wannan ruwan da ke fulfura ba ruwa ba ne hawaye ne hawaye ne tsaba an gane kenan ko sai da ke ba na maganar fitar da ruwa ba wa inna min alama ya hadisu min khashyatillah ai akwai daga cikin duwatsu wanda suke fadowa saboda tsoron Allah kamar zakiru in yayi zikiri yayi zikiri yayi zikiri zikiri ya fama shi ya fama shi sai ka ji cikin ya faɗi kar ka zargi zakiru a zuwa kuma akwai irin zakiru akwai dutsen da in tsoron Allah ya kama shi tsoron Allah ya kama shi tsoron Allah ya kama shi sai ka ga daga sama ya murgino Wuuu, sai ka ji ka kasa cik an gane kenan ko zakiru ne wannan dutsen arziki ne an gane kenan ko akwai kuma daga cikin duwatsu kashirai eh akwai kashiran duwatsu ai kashirai a cikin duwatsu ma akwai munafukai wattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaratu kaga wannan duwatsu da ake maka bakin wuta da ita ai kashirai ne kashiran duwatsu ne an gane kenan akwai kashiran duwatsu da makamantansu to kaga an saba ganin dama dutse yana fita ruwa amma jama'a na gambara an saba ganin ruwa yana fita daga tafin dan adam a kankanin ɗan yatsu ga fata ga jini ga ɓargo ga jijiya ga komai da komai a ga ya ɗan yatsu ya zama kan famfo tana fadda ruwa sama da mutum dubu su sha da wakai su sha a sha a rage har wajen ya zama dam. Waje ya taɓa ganin wannan abu mai kama da wannan ma ya taɓa ganin zagaya mana kama ma da shi ba. Amma abin da zai ba su mamaki jaral ma'u min kafaihi ya kalli namiji ala sunni maulahu lahu kharafun yi. رسول بكى شوقا له قود جزئه خللنا قروش المشركين في شرعه فضلوا فأنقذناهم حين أو أمر الماء النير هو للتاني أنا مغانا روان دي قلقلا آيات مغانا واجه مغانا فارو واجه مغانا فارو لالا واجه مغانا كوت هيرو روا وانا روا روا موجودا نوا روا للتاني مالا wanda ba su jin ruwa mai daɗi irin sa ba irin wannan ruwan ne ba shara yake kulkula yanka faihi daga tafuka shi na manzo Allah kuma abin mamaki ba fitar ba ma ya kaji di nauyi annabi kwantuwa sun ruwan yake da kulkulan ruwan in ya yake da ki rage ki rage ki rage ki rage za ga kan famfo ruwan ya rage an gane kenan ko in nan ko da ka da ka ce zara su mana daga fu wannan zuwa da karfi ya isa haka ya isa haka ya isa haka annabi hukuncin ruwan yake da ruwan yake yi a wajen fita da yawa da wajen kuma rage yawa da makamantansu an gane kenan ko yadda mai shayar da ruwa kan famfo ke hukunci da famfon haka annabi yake hukunci da wannan ruwan kaga kenan annabi ya san ruwan ruwan ma ya san annabi dan da gashi annabi na magana ne da kuma tana jin magana manzo Allah in yace zubo da yawa sai zubo da yawa in yace rage zuba sai rage zuba ya taki ba nabi yi ba annabi ya zama alƙalin kulkula wannan ruwan control yake bada order yake bada doka yake bada kuma tana jin order manzo Allah dan Allah jama'a abu ki dutse da kuma a yi haka da ɗan yatsu ruwa ya yi ta fulfula ba wai mutum ɗaya ba sama da mutum dubu fita wanne ne fi ban mamaki da Allah wannan ai ya fi zama ban mamaki ai saboda wannan ai ba taba gani ba kuma tun da aka gani an ƙara gani kuma ai ba ƙara gani ba kuma yi ba ƙara gani ba dan Allah a haɗa wannan da wancan ba za a haɗa ba ba za a haɗa ba ina ma da mu rika sannan annabi Muhammad alaihi salam ya nema a wajen Allah Allah ya nuna masa tsara ya yake raya mamata Allah ya ce masa awalan tumin baka imani ba ne kala ba ne sai ta na yi imani amma ina tambaya ne ya tsima inna kalbi saboda zuciya na ya natsu saboda zuciya na ya natsu akwai abin da ake kiransa ilmul yaqin akwai abin da ake kiransa ainul yaqin akwai abin da ake kansa haƙƙul yaqini tambayar da annabi Ibrahim yayi ayi kai ba fil mauta intiqali yake nema daga wani matsayi zuwa wani matsayi yana yana buƙatar intiqali ne daga makamin ainu ne kini zuwa ga haƙƙul yaqini yana so ya gani kurkur ba da wani da da imani da Allah ya bashi progress ba bai bashi progress ba ko kun arba'ata min al-ayat karanta tsuntsaye guda hudu ya rika ya tattaka su ya rarraba su yadda Allah ya faɗa din da tsage da aka ce masa sun man ubulla sannan sai ka kira waɗannan tsuntsayen ya tsira da kaya za ku zama ka kowace yana da karanta tawuzu na tawuzu sa ku kowace zai zama ka yadda yake a nuna masa ko ba a nuna masa ba dan Allah da yin yara a nuna masa yadda ake rara mamaci ba sai da aka bi long process ba ai tsohon hanya aka ji ko amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba maganar a'a a nuna maza yadda ake raya mamaci ba a'a da sunan annabin ma sai ka raya mamaci da sunan annabin ma balla ma sai ka raya mamaci ma kai launa ka bakkaru ayatuhu idan ayatuhu ila yud'a darisar rimani da cewa mu'ujizozar manzon Allah sun yi munasaba da kadarin annabi girman darajar manzon Allah da yadda kadarin yake da haka mu'ujizo suke daidai waje da an gane ai sunan annabi ba sai ya rayar da kashin da ya shekara dubu a a a a a rani an gane ina ya san da ka kira sunan Muhammadu kana kira sunan Muhammadu hatta kashin da ya diddige a kabari sama da shekara dubu sai ya miƙo ya yi rai saboda girman sunan Muhammadu amma kadarin ba ta yi munasaba da menene mujizar ba ilan sauraro ba zai fahimta ba yaya munasabar kadari da kuma mujiza take amsar da zan bayar a nan shi ne kawai dalla yanzu suna na ba Muhammadu bane duk da ana kira na da sallah ko kowanne muna iya buga misali da ita suna na ba sallah bane ko lakabi na sallah ko suna na kuma ne Muhammadu to ne zan buga misali da ita mu buga da sallan ma kawai dan Allah sunan sallah da girman sallan da muka sani an gane kenan ko sallah ya da girma ko wa inna la kabiratun illa al khashin ko saboda girman ta ne ma ba wata sata a nan kasa ba sai da aka Isra'i da Miraji ko sannan aka faranta ko mun san wannan saboda girmanta sannan babu abin da ke sada bawa da Allah yanzu yanzu ke da sallah tana da girma sannan as-salatu mi'rajul abd ita sallar nan shine mi'rajin bawa dukkan bawa in yana so ya mi'raji to ya dage da sallah an gane a cikin sallah za zai rika yin mi'raji har shi mai ya kai makamin kadanni da kadanni har ya kai makamin kaba kautai ma au adana إذا قمت من باب القطوع مرتلا وتسجد من باب الركوع المؤذن لقد سويت أنت المثابة جارة وصلت إلى المأموم كبر وعظم صلى كلام an gane wannan dan Allah yadda sallah take ni kai na haka nake haka ba haka nake ba ni daban Allah daban an gane amma da zan tsarkaka an gane ke kuma na haskaka an gane na tsarkaka na haskaka na girmama na ƙasaita na bunƙasa yadda sallar take an gane kenan ko a ce yadda sallah take ni ma nan haka nake da ai ba haka za ku gani ba ina fatan kun kun fahimta abin da nake son a bari da kuma ko ba ko ba fahimta ba ai da ba haka za ku gani ba da kes ina ba zai zama haka ba da sautin ba zai zama haka ba da kira kai ba zai zama haka ba da kuma ba zai zama haka ba amma sallan daban ni kuma nan daban amma da zan zama yadda Allah take ai na biya da ku misali na biyu ina akwai mai suna Musa a cikin mu ko ba ku na san yanzu duk tare ne ba san mai suna Musa ba in ma ba mai suna Musa akwai mai suna Isa in ba mu akwai Adamu ko ba Adamu nan in ba mu akwai Nuhu in ba Nuhu akwai Ibrahim dan Allah mai suna Musa a cikin mu nan dan Allah sunan sunan waye ba sunan annabin Allah bane me zance da Allah nan ba aka aro aka bai aka ambaci wani mutum da shi ba dan Allah shi wannan musan na yau na rigata dan Allah yadda sunan take sunan da Allah ke maimaitawa a cikin alkur'ani ina jin Allah ya ambaci sunan Musa a cikin Qur'ani ya fito 130 da wani abu an gada ko ya dala wa fara girman sunan ba ne to yanzu da Allah mai suna Musa a rigata a Kaduna da cewa shakiyarsa gangan jikinsa zai tsarkaka ya askata ya girmama an gane kenan ko yadda sunan Musan yake da yadda sunan Musan yake mai sunan shi ma da haka yake dan da kaka an yi tashi shigo nan ba ta ta kofa ba ko ina ma kofa ne shiga zai kai an gane kenan ko ai shiga zai yi saboda Musa ne yi to amma abin da yasa hakan baya yiwuwa sunan daban mai sunan daban ba su yi mula'ama da juna ba da za su yi mula'ama da juna ai da mai sunan da ya yi sha'ani irin Musa amma abin da yasa Musa zai sha'ani irin Musa an gane sunan daban mai sunan daban amma in aka yi ijtihadi aka yi ta kokari aka yi ta kokari aka yi ta kokari aka yi ta jijiya in Allah ya ga dama sai ya kisti wani abu daga cikin sunan an gane ko shi ne misalin launa ta bakkatar ayatu iza ma ayat muhina yud'a dari tarrimani da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan manzon Allah ma yana raya ne ne mamaci da da safai da dama da ba da sunan annabi suke tafarri yiwa eh ka manta kadiyar Khalid ibn Walid ko ko ba haka bane wanda yaki ne aka je an gane kenan ko sai ga yakin nan ba in ba an canza salon take ba akwai matsala an gane kenan ko yakin ba kafara take bukata ba shi yaki ne ba Allah ne yaki yakin yaki da lana yaki ba kafara ba da zikira haka ba sai ya gane wannan yakin fa ba zikiri zai ba irin zikirin da aka saba Allah akbar Allah ce ba shi zai ba yake na riga na gano kuma abin da na gane shi ne gaskiyar magana in kuna so a taimake mu a cikin yakin nan mu yi na ƙara kowa ya aje wani zikiri tukuna yau ga zikirin yau ya muhammada wa muhammada yake zikirin kenan yau duk wanda ya kira wani abu daban ba shi ya yau amma yau kawai aika aika kiran annabi aika kamba ma manzon Allah Allah in ya gana kamba ma annabi da zai kawo an gane aiko wannan wato wata fasadan hamsa ne a cikin duniyar alfai an gane kenan ko alfai ba wannan kowane abu in ya rikice an gane kenan ko ana warware kullin ne da annabi an gane kenan ko kowane bala'i ake ciki a duniya in yana so ya zo a samu mafita wallahi makale wa maza Allah yanzu na abu dai wa abdalu man yud'a li dafi nawa'ibi shi ne mafi binci wanda ake kwana mai kira bala'i ya ɗauke ya zai sunna Allah ta haka wani zaki ina jin daɗin zikin an gane annabi maganin bala'i annabi gaskiya ne annabi maganin bala'i shi ne maganin bala'i annabi maganin bala'i ne an gane kiran ko amma abin mamaki ƙarshen zamani ya zo an samu wani wawa tsoko ibilishi doktor jaki wannan aya jakuna ma shine shine professor jakuna a duniyar jakuna wannan shine professor ya cancanci a bashi matsayin ko amma a duniyar jakuna da kuma duniyar karnuka an gane kenan ko da ire-iren da kuma duniyar angulu an gane kenan ko duk wata duniya in da na fata karo ne to wannan ya cancanci a ba shi limanci a cikin limanin jakuna ne wai yana bugun kirji wai shi ka ji mutum a bushe a rame a tamuke an gane kenan ko a lollote ka ga mutum ma da ka ga yunwa yunwa shi ta yi kasa kasa da shi an gane kenan ko kana ganin mutum ka ga kare kana ganin mutum ka ga tsabuwa shi ne ga shi nan dai shi ba mutum ba shi ba aljani ba amma shaitani ne an gane kenan ko shaitani ne in ji shi in ji shi wai Allah kiyaye ba na son ma mu yi mai sama magana saboda ba a maganan ma ta gudana a harshe ma ba daɗi an gane kenan ko maganan ma ta gudana ma da a harshen salatin fati ma ai ba ya shi mai an gane kenan ko kowa ya san abin da ya faɗa ko da Allah waye shi tunda baya bukatan taimakon manzon Allah da Allah ya ajiye falla mana alolan ma ya daina yin ta ko ba haka bane ya daina azumi ya daina karatun alqur'ani ya daina komai da Allah da Allah wayannan abubuwa ya taimake mu da su ba annabi bane ya taimake mu da su ba ko ba ko ba annabi bane ya taimako mu da tauhidi ba ya raba mu da shirka ba ko ba haka bane wai koya mana sallah har yace sallu ka bara yakin wani usalli da sauran abubuwa tun da baya bukatan taimakon annabi to daga yau daga yau kare kara sallah daga yau kare kara sarki daga yau kare kara alola kuma daga yau kare sake wani motsin musulunci sannan karshen magana ba tsawatawa zan yi ba dan ba mu da lokacin sa misalin maganar sa misalin maganar annabi ne annabi ya ce shafa'ati haqqun man lam yu'min biha fa laysa min ahliha ceto na gaskiya ne ba ƙarya ba ne kuma duk mutumin da bai imani da ceto na ba ba shi ba ceto na saboda haka taimakon annabi gaskiya ne a duniya a barzaku a lahira wanda ya ce baya so ba shi ba taimakon annabi an gane jirin ko da Allah in aka daina tallafin annabi tsakanin Allah da mu me za a tara a wajen Allah inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aban za kunta tin ma da ban nalima to saboda haka abin da ya rage mu tattajaki tsakanin fa da Allah kenan kuma wallahi in bai tuba ba an gane kenan ko tsakanin da Allah ankalan wa jahiman wa ta'aban za kunta tin ma da ban nalima kuma in kun kalle shi ya fara tattana ta ya fara tattana ta wanda sai ka sani shi ai magana ta sani ne imamu da dazo ba mutum ya sayi agwaki sai baka ya siya ya biya kuɗi yana nan yana kwata da shi mai tun yanzu ma yi Allah kiyaye mu mu kan je muna bukatar tattaka ne muna son taimakon annabi a kowace sakar duk sakar ɗin da zai gifta mana ba taimakon annabi a ciki Allah ba masu ba masu ba za mu iya ba sai da annabi ba za mu iya tafiya ba ba za mu iya motsi ba sai da manzon Allah kuma shi ne gadan mu shi ne gadan mu wallahi kuma shi ne hujjan mu kuma shi ne madogaran mu shi ne abincin mu shi ne ruwan shan mu shi ne mu shi ne faɗakenmu shi ne motsinmu kuma shi ne shirinmu shi ne koranmu shi ne rayuwarmu shi ne mutuwanmu shi ne duniya shi ne lahira a aljannan ma shi ne wallahi tallahi billahi lazim mun kusan aljanna mun kusan annabi sai da aljanna mun kusan annabi fiye da matan aljanna mun kusan annabi da komai na aljanna Allah ya hana mu aljanna gaba ɗayan ta ya bar mu da annabi ya ci eh Allah ma ta aljanna ku koma gefe da Allah ku ba annabi waje da ruwan da zuman da nono da inabin da gildanu mukhalladuna mu in mun je su kalce su ba mu waje mu ku mu da annabi kawai wannan shine dajiyayi فحي بغير المصطفى البدري خضرا duk wata rayuwar da za a yi da fakan amma ba da annabi ba ban rayuwar ba ma tsoro me aljanna ne a cikin ta falawla jibalu fil jinari bi nurihi lama annana wal qultu kullu mubassari dade ne mata ne ba mu aura ba nono ne ba mu sha ba zuma ne ba mu sha ba rungume rungume ne ba mu yi ba mu yi a duniya mu je laira mu kara yi to amma duk da dai ba mu haɗu da annabi ba mu zamani da annabi ba to a bar mu da annabi mu da Allah Allah ce mana mu rayuwar mu annabi ne kawai wannan ita ce sunna mu ita ce mafiyatan mu hayati bi khairil khalq man zahada al gaina wa mattaqa ala al mutli istakhara kul maila wala ta annabi shine komai huwa al kullu minhu al kullu fadalan wa zahiran فباب سواء ما لنا فيه مكايا محمد عبد الله السوسة karshen magana ta Allah sa sakon ya isa ya kamata gwamnan Bauchi ya dauki mataki gwamnan Bauchi ya kamata ya dauki mataki akan irin waɗannan gurbatattun mutanen gwamnati ta yi maganin in dai za a yi maganin ire-iren su a Kano da sauran wurare wurare wurare wannan shi ne kowa da canza in za ka da lebora saboda abin da ta aikata an gane kenan ko ai wannan ma ya cancanta dan kalmar da ya gura kalmar rita ce wannan mawdubin ne murtaddi ne ya rinda ya rinda ya fita musulunci ba shi ba musulunci wannan gaba daya wala ka Allah ya ba ta yi ɗaukan mataki saboda a yi wa cika hanci kada kowane ɗan iska ya rika faɗo annabi irin faɗo wanda ya gara mu Allah kiyaye mu domin wannan abin da ya aikata ya kula da bora baki ita ba kirista wace ta faɗa abin da ta faɗa ba ko da yake ina cewa sunanta ya ja mata ita da bora ba sunanta ya ja mata sayuzamu jamu wa yuwalluna dubura ana ta samo debora ka ga ana kuma maganar suna kenan kan zaune da wai wa luna dubura ka ga ke bora kenan to ka ga inda aka samu sunan kenan to shi ma wannan Allah ya kiyaye mu da saboda haka in wa a gurguje duka dai wata mu'jiza da Allah ya baiwa annabin Allah to an baiwa manzon Allah irin ta kamar da muka gabatar a baya to irin wayannan mu'jizat da aka bai wa manzanni suna nan da yawa an bai wa manzo Allah dama mun ce ishara zamu amma kake za mu shiga wannan bigire to zai dauke mu karatun cikin sati guda ma in dai za mu dauko mujizozin wasu annabawa mu ajiye mu dauko irin na annabi kwatan kwajin sa mu dauko wannan mu dauko wannan sai har da za mu za mu shiga karatun shiga bada saboda fadin mawdu'i tabbatin da mun dan taba kadan mana faɗa mana a baya wasu mujizojin annabawan ma an gane ganin ko saboda kasaitar al'ummar annabi da yake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi sai aka dauka aka bai wa sahabban manzo Allah ba mujiza ce ta annabi ba amma sai aka mai da ita harama ga sahabin manzo Allah yadda za mu ji Maulana Shehu Ibrahim ya nakaso su a wasu wurare za mu karanta saboda menene tabarruki tabura ne wa kasu ya bishi alal mali kasu dan wa kasu yana ɗaya da cikin al'adabin masharuna bil janna yana da cikin guda goma nan da aka musu a bishi shiga gidan aljanna sai ga shi yana tafiya kan ruwa dalla wannan ba mujiza ba ce ta nin buta ba tafiya kan ruwa ba dalla tunda aka aje shi ma ba jefa shi ma ka kan teku ba yana tafiya kan ruwa ruwan na tafiya da ita ba ya nitse bai nitse ba mu ne ba da shi ta samu da shi kuma ya tada da ku kawai shi ke nan bugun sandan yake ya shige shi ba tafiya bugun ruwan yake ya ci ba tafiya kawai ba ta da ya shige ba ba ta da komai ya same shi ba wannan mujira ce amma da ba dubun abi wa kasi almajirin annabi ma yana tafiya kan ran ba kan wa akwai da abu da ayi abu da ayi ya fitar an ibn dakiri daga dan dakiri ya ce lamma da zara fadu na rasir lokacin da fa ya sauka a koraba shiyar talabar sufuna ya nemi kwale-kwale liyakura bin nafi domin ya tsallaka gaba da mutane ko ce kun ya girmama da yawa yadda ba zai yi wa sai da sai da kwale-kwale ba zan ya tsir ala shakin sai da ya samu dama akan kowane abu na dubara da zai yi ya tsallaka ba waje da ya tarar da mabota kwale-kwalen gaba da kar da musu huda sun tattara kwale-kwalen su bude gaba da ba tafiya kai abin mamaki ba samu a yaran sun zauna a bakin ruwa a bakin teku tsawon kwanaki ba min sabar a cikin watan safar suna zaune a bakin ruwa amma ba dama ku Allah ta dama saboda ba kwale-kwalen masu kwale-kwalen ko sun ta- sun tattara kwale-kwalen su sun ajiye a gefe guda daya abin mamaki kuma fajabbahun wa faja'ahu mulmaddu almaddu karuwar teku da kumfar teku da tasowar teku da cikar teku da ambaliyar teku a wani yanayi da ya fata musu kuma a haske ana so ne yanayi kawai sai ga teku ya kawo da da shi za mu ce kenan teku ba ya kawo ba tana marin juna mana wannan ya taso ya haɗu da wannan su fiki juna mana sai kun fama da a irin wannan yanayi da kai a maza kan da ka tekun ma ko da da mako na kwalan ba kaga babu hali abin mamaki yana cikin wannan yanayin fara aruya sai ya ga wata mafarki أن قيود المسلمين لن يتواصل مسلمي اتهمت sun akka kan wannan tekun sai da dawakan musulmai mayaka sun akka a kan wannan tekun da ta kawo sahabara sai suka allace bakar akbalat da tilatu kuma a lokacin tekun dajla ta fuskanto ne da mashi saboda ya kawo ruwa da kuma karuwar ruwan bi amrin azimin da wani al'amari ne girma ba a gama sai yanke niyya kawai bitawin wuyawu saboda fassar mafarkinsa ana da kubura kan su tsallaka wannan rafin a lokacin da rafin ya kawo ba fa jama'an nasa sai tara mutane mai aka gaba da duka gaba da sai tara su wa tsara sai ce in dai kada a zama cewa ala kafin hadar ba ni yanzu na yanke niyya gaba da a bisa yanke wannan tekun zuwa ga mutanen da za mu je mu yake su a gaba ba ja ku sai suka karba musa ba jayayya ba jayayya haka ake so a gane kenan ko haka ake bukatan ma'ana muridi ya yi a alaka da shefinsa an gane kenan ko in ya kawo kaje sam a wata da kawai ya sa suna ce ta man kana da shefihi lima la yublu abada tun muridin da ya ce wa shehin sattan ne wannan ba shi ba su kwanta har abada kawai shi kawai ake yi kawai shi kenan da ya ba su wani ga mun mata fa ga da lina su ittihani sai yayi wa mutane izini ba su yi ittihani cikin akka wa tekun ya zama akka cikin tekun kawai wakala sai ya ce musu kulu ku ce sanda kowa ya zo gaba gaba tekun zai zai sa kaga yayi wannan zikirin nasta'inu billahi wa natawakkalu alayhi hasbuna allah wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil wannan zikirin shi za ku yi kowa in ya fada ya tsora kafarsa kan teku ya tsallaka tashin mu tafi wannan zikirin in mutum yana yi shi yadda aka ji shi nan an gane kenan ko wallahi a matsayin dafa'i wallahi ba inda ba za ka kusa ba za ka kusa kuma za ka lafiya daura ba zai same ba an gane kenan ko ko da taro ka ba ka kirkara sai ka karanta wannan inda wani mai kwalli kwalli yana jin dama ku haɗa ido da shi wallahi kafin ya zo da shi da kwallin sun narke an gane eh sai da koma ya ce maka wannan mai tashi ka gane kenan ku in ka ji makiya suna ce maka maye ne ka gode wa Allah eh sun yi mai san ne kai bai gobe ne sai suke zaton kai maka da wata mai tani mai san kenan da bai ka ka gane ku sun mafta mu da jirata sai suka afka ma tekun da jirata sai kuma muka ce ya kawo ana marin juna ba sai suka fada ma tekun wa rakibu lujjata suka hau kan zurfin tekun nan amma kuma ji mamaki wa inna halakar miti sabat kuma ita teku a lokacin nan ba tana ta jeho da kumfa kumfa take ta jihuwa da shi wa inna halakar muswadda matekun ya fusata ya koma baki kiran amma aka ta afka mu tekun da ta ka afka tekun wa inna nasa kalle mutane sabai le ta hada su da bi a wurin suna ta hiran su a cikin lokacin kudawar su a cikin wannan tekun kai da Allah ya ya ya ya ta zuwa sai ta ci abinci ko wallahi ai na ci abinci a kan teku ba suna ta hiran su a kan suna tafiya a kan teku kuma suna ta hiran su da zuwa ina ga ka kada ta tasbihi ko wallahi ai kai ma da na ganka kada ta kaza kaza kaza kaman suna kwanta kan gadon ku fa suna kan teku suna ta hira ba la yatahadda kuna hira suke yi shi auni a cikin kiwon su da nan kayan a cikin ruwan saboda tsabar kwanciyar hankali malam wannan da ya ji mako da shi ba wa kad yaqtaranu hakika sun gwamutsu da juna kama kan yadda ka saba yadda aka suna suke tsiran su su yi masira su tafiyar su al'ada kan kasa ba a jama halu farisa mutan farisa da za su yaka da suka yi ta mamaki da amrin da wani rawari na zai kufi isaki wanda bai taɓa zuwa cikin zaton su ba lissajin su zaton su ba su taɓa tsammani haka ba da wanda mu ya mun tazo za mu yaki da ku kuma kun shirya dama za mu babza da juna kuma kun san tsakaninmu da ku akwai teku irin wannan mai ban mamaki sai suka ji labari ga mu da shakku ba mu lume ba muna ta hira muna ta kafawa a kan shakun dan Allah wa'ancan mutanen da ba da ba yaki yaki ba ya da yaki mutanen da ma sun cike ku da yaki sun ba cike ku ma ba da yaki ba yau da zaka da yaki da wannan mutanen lokacin da teku ya kawo irin wannan kawowa suna hira suna kafawa wani ma yana kan ruwa wani ma yana cin abin da yake yi a kan a kan tekun kuma da dawakai suka hawa ana jin kuma sawun dawakan a kan ruwan yadda kasa suna tafiya kan tafa a kan tafa ana jin kuma aniyar dawakan a kan ruwan kaga abu ya ji mawa haka ba suka hau kan wannan tekun suka tsallake suka wuce gaba daya a wata ruwaya an gane kenan ko abu da ya ji kuma daga abu usman al-lahadi shi ya misali a cikin tsayuwar sabi bin daga cikin mutane wa du'a'i da kuma addu'a da kiran su idan ubu za ka tsallakawa kala sai yake cewa tabbata da jajjakan mun rufe tekun da daga gaba daya mun mamaye ta har ma sai da ya zama ba masa katsinke duka sabon manzon Allah ne akan teku an rufe ta gaba daya da dawakai wa dawaban da kuma dabbobi hatta ma yural ma'u gina shi da kai har ma sai da ya koma ba a ganin ruwa a gaba guda biyu nan gaba ba a ganin ruwa nan gaban ma ba a ganin ruwa sai da wasai sai haɓai haka ba ta mamaye ruwan wa kharaja bina haibuna ilai dawakan suka fita daga wannan teku zuwa ga waɗannan gafuran sattura arabuha la haibun zufatta da guminta tana tadiga da kuma haniya irin na dawakan falamma ra'al qawmu zalika lokacin da mutanen Farisa suka gada in talaku sai suka tafi la yaquna ala shay'in ba ta karkasuwa akan komai ba ta iya karkasuwa ba kan wani abu na yake kuma wai wani abin da suka gani qala sai ta wanda ba ilayhi fil ma'i shay'un wa ma za'aba ilayhi fil ma'i shay'un wani abu na bai kwace ya fada a ruwa ba illa kana tauri ta karamin kofi wani kofi ne na wani ya fada hannunsa dama kuma ba a ɗaure ta da kyau ba ita ce ta fada kan tekun kayan alaƙatu rafsakan dama makala kofin dama ta zama to dama fakwafako ba ta makalu da kyau ba ita ce ta ta fada ma a ruwan amma abin mamaki bankaɗa sai ta yanke a inda aka ɗaure ta ko da ba girma ruwan ya tafi da shi amma wa izan biki sai ga wannan kofin kuma kaddara fatun riyahu wani amwali sai ga iskokai imaku da kuma kumfin baki sun doko shi sun kauko shi sun jawo shi a kawo kaji da shaƙi sai ga wannan kofin ya fada a gabar tekun ba a kaza usa yi wa magoshin wannan kofin ya doki kayan zasu ka cigaba da shirka wannan sahabin manzo Allah kai wannan karama wannan karamin tawa gaji eh dala ina haru sunnati wal jama'a ma ku ji ku yi sunna ne dala akwai mai nan kwatanta irin wannan karama cikin mu mu muna da jahannan da suke yi su ma suna da jahannan da suke irin wannan in kuna da shahadu wa hanaku min kuntum sadiqin mu muna da jahannan da suke irin wannan muna da su ko ina na ku to shi ne nan ba ta ne haka wulaka ta su nake Allah kiyaye mu bayan wannan kuma Khalid ibn Walid ya kira Usumba shi kuma Khalid ibn Walid shi kuma Kuba an gane sha yanzu mutuwa yanzu shi ya hambada ya sha kuma ya rabu Dada wannan ba mujirar manzala bane ba an kawo ma manzala kamar akuya da guba ciki ba ba ya ci ba wani abu ya faru ba ba abin da ya faru shi ma talibu dan walidu ya hamba da guba an gane ke nan ba fayawa ne shi ma wannan ya jawo mutanen wancan garin suka mutunta na ji kamar na bana kusa da lokaci ko an gane za mu yi abu guje mu cika ne kawai saboda ba sai mun dawo ba an gane ke nan ya je wa kan wasu mutane ne a gurguje shi kalibu din da ya je sai ya da zango da ya da zango sai mutanen sai suka ji labarin kalibu ya zo ya da zango kusa da su sai suka turo wani bawan Allah ana kiransa Abdul Masiri. Sun magarin sun kore da guba da dafa guba. Duk duniya a lokacin ba inda ake dafa guba irin wannan garin. In dai original guba ne, to babu inda ake dafa cikin wannan garin. Sai suka kai addinin ka na gaske ka addinin na gaske ne. Yanzu addinin kake kira mu zuwa gare ta, addinin muke kira mu zuwa gare ta. Muna muna da wata ka'ida. In dai Allah ka gaskiya ne, kuma addinin ka gaskiya ne muna da wani guba da muke dan bauta mata kuma muna tasiri da ita ba za mu yi imani da kai ba sai ka sha guban nan ka rayu take ina take ina take guba sai ka fito ne take wannan ita ce guba wannan abin shi ke take mutane wannan bismillah kawai a wajen ruwa bismillah allazi la yasuru ma yasi shay'un dabu an gane ke nuku bismillah allazi la yadur ma ismihi da'un ba tabbatun ba bismillah allazi la yadur ma ismihi da'un kawai shi kenan kawai sai ya hambata kuma ya sha kawai ta kallon su su kuma tun da ake taba wannan gubar ba taba sha saka daba mutu ba suka ba shi hawa ɗaya lafiya hawa biyu lafiya sai ƙara lafiya mai yace yanzu wannan mun shi ke kashe mutum wannan wannan wace ni ban yadda ba Allah ne ke kashe mutum ba wannan ba bismillah ko sai an bada sai shi a bai musulun biyu kuma wajen manyan matsakan sai ce kai na kai masa wannan guban nan ba wannan nan yana da ake mutuwa amma lafiya ta tara ne sun kuma ba taba samun wani mutum a duniya da ya sha rayuwa amma da kalibu ya sha kuma ya rayu saboda karama an gane kenan ko saboda karama irin wannan ya faru da shi kali inda za mu fita karshe akwai sahabi mai suna Ru'aybu dan Kulay shi kuma da mamaki jefa shi a wuta aka yadda aka jefa shi ba mashi da kone ba jefa shi ba da wuta wani wasu wani dan wani ya rawaito dan lu'ai ada annal aswad al-anti lalle aswad al-anti lamma ta'annu wanda wannan yana da shi mutarabbin wani sai dawar annabta shi ma ya ce shi ma nan annabi ne shi al'abdul annabi ya yi dawar annabta yadda musailama ya yi dawar annabta shi ma ya yi dawar annabta shi ma saboda haka da ya dawar annabta wanda raba ara sana'a sai ya rinjaye mutanen sana'a a yaman ya kallaje su mana ya rinjaye su kuma da yadda za su yi duk wanda bai imani da shi ba sai a kashe shi kare wata rana akhara zu'aybun kulayb sai dan ko zu'aybu dan karim ko kulayb malik awu kinnari sai je ba sha huta da ya je ba sha huta yadda ziki inda biya sallallahu alaihi wasallama daga shi wannan zu'aybu dan zu'aybu nan ya gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da manzo Allah shi fa wannan a a a a a al-abdul anzi wanda ya imani da shi ba ta ba bi da yake masa kenan sai ya jefa da huta ko huta ta kone shi ya mutu haka ya tayi kawai sai ya jefa shi wannan amma abin mamaki Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda kan ta dura wannan wutan ta fitar da shi ba rigar bai kone ba wutan bata dafa shi ba wutan bata kona shi ba wutan sai zan maza bardan wa salaman yadda aka yi wa annabi Ibrahim aka aka yi wa sahabin manzo Allah Suhaib wuta bata kona shi ba aka yi ta dafa shi aka yi ta dafa shi aka yi ta hura wuta amma yadda aka sa shi aka ya fito ko rigar da bata yi hayaki ba ma فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا تعالي وترانا كان النبي يتي با صحابه صحابي ga sahabina an je ba shi a wuta amma ko wanda ba ta kone shi ba yadda ya shiga ka aka ya fito fa qala umar sai na umar yana zaune sai sai na umar yace alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummatina dhikra ibrahim al-karim shikenan yace yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanya kwatankwacin annabi ibrahim fadadin Allah fi ummati na cikin al'umma da na kalli masanin annabi Ibrahim ba je ba wuta aka yi ba amma wata mata kone shi ba to ga sahabin annabi shi ma an mai irin wannan an je ba a wuta amma wata mata kone shi ba har sai na Umar yana gode wa Allah yana gode wa Allah muna ƙara jinjira ga Allah wanda ya san irin annabi Ibrahim a cikin al'umma mu ga irin sallah da akwai abubuwa da yawa har ma dai mun zo makarantar wasu abubuwa ga cikin raya mamatan da annabi amma da alhamdulillah a nan da zamu takaita insha Allah sai Allah ya kai mu gobe ila mu ci gaba ila mu ci gaba da shi kuma kai tsaye har da zuma cikin ashifara ne wannan duka dai magana ne akan dai ba taba baiwa wani annabi wata aya mu'jiza ba fashe an baiwa annabi irinta kuma Allah ya tsara wa annabi ma akan nan sallallahu alaihi wasallama salatu tu'alifuna jaliya dan wa anan za mu dakata a yau insha Allah sai Allah ya kwa mu komai a kai mu gobe insha Allah sai mu dora a inda muka kwana Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ba mana khairin duniya da lahira Allah ya kare mu sharrin duniya da lahira kuma sallallahu rasulullah Allah ya ba mu yaddansa Allah ya ba mu yaddan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kai iyayen mu da malaman mu da shekhannan mu Allah ya ba mu albarka iyayen mu da malaman mu da shekhannan mu kuma sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama azumin da muka yi na farko duka zuwa yanzu Allah ya karba wanda ya rage zamu yi Allah ya bamu lafiya yi muhimmanci Allah ya sa karba mana duka ta sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bukatun mu Allah ya bukatun masu neman addu'a a wajen mu duka ta sanna rasulullah yadda muka taru a nan Allah ya tara mu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya bamu alkhairi irin alkhairan da ke taɓa ba mu azumomin da suka gabata ba. Allah ya mana fatayi irin fatayin da ba taɓa yi mana zuwa cikin azumin da suka gabata ba. Allah ya yassare mana ya yadda da mu ya aminta da mu irin aminta da yadda da yassare wanda ba taɓa yi mana su a baya ba. Lokacin da na rasu kusa da salma Allah ya ba mu kutashi irin kutashin da ba taɓa ba mu irin sa ba. Allah ya ba mu taraki irin tarakin da ba taɓa ba mu irin sa cikin azumi ba. Lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin alkhairi dukkanin firudatu dukkanin nafahatu dukkanin barkatu dukkanin imdadatu dukkanin khairatu Allah ya ba mu irin waɗanda bai taɓa ba mu su a Ramadano nan da suka gabata ba lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a kuma shugaban Sheikh Ibrahim kuma kwa da barakan fati Thank you. ولا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت الجواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ايها الشيخ محمد النذير بركاته الله شيما الله تعالى